أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna daɗa gode wa Allah tabaraka wata'ala da ya sake dawowa da mu wannan wuri mai albarka kamar yadda cikin ikon Allah da kaddarawarsa a kowanne sati mukan zauna domin ci gaba da karatun da muke na tunatar da kawunanmu da kuma sauran jama'ar musulmi shine gyara ayyukanmu na zuwan mu lahira abinda kowanne musulmi ya sani tafiyar nan dai wajibi ce saboda haka bahaushe ma yakan ce wai tafiyar da bata da fashi zaman baya baya maganinta duk abin da ya kasance dole ka sai ka yi shi to abin da yake waya mai hankali shine ya shirya tiryon wannan abin kuma ya san yadda zai yi shi din nan don kamin zuwar abin ya kasance ya shirya masa gurgudu to shi yasa muke zaunawa don tunatar da kawunanmu daura da inda muke na gyara ayyuka da halaye da ɗabi'u domin tafiyar ta zo mana da kyawu duk wanda tafiyarsa ta lahira ta zo masa da kyawu to insha Allah sa zai samu shiga aljanna ya huta a lahira kenan Allah ya sa da mu akan haka kuma duk wanda ya ci rashin sa'a tafiyarsa ba ta zo masa da kyawu ba to shine alamar wato lahiransa ba za ta yi masa kyawu ba duk wanda lahiransa ba ta yi masa kyawu ba ya zama dan wuta kenan ko dai ya dawama a ciki ko kuma ya shiga ya fito Allah tabaraka wa ta'ala kiyaye mu da ɗaya daga cikin wannan dawama a cikin wuta ko ma shiga a fito din ba masu Allah kiyaye mu albarka Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a insha Allah karatun mu zai dora inda muka ajiye a satin da ya wuce muna cikin kabira na 37 a cikin bayanin riya wato riya shine yin aiki ba dan Allah ba dan wani Allah shine riya a a dunkule kenan yin abu aiki wanda ake yi wace la saboda Allah sai a yi shi ba don Allah ba da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu nasara a kai inda za mu tashi a karatun yau shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man samma'a samma Allahu bi idan ne ba a manta ba na muka fito a baya dai an ji yadda labarin karatu ya kasance mutum uku wanda za a fara kada su a wuta tukuna a ba wuta hakuri da su shine mai dukiya wanda yake kashe dukiyarsa a wurin ayyukan ma alheri a zahiri to amma sai kasance ya ta shige shi ya yi ba don Allah ba da kuma malami wanda ya sa alkur'ani gwargwado yana karanta shi ko yana karantar da shi sai ya ci rashin sa'a ya ta shige shi da kuma wanda Allah ya ba ƙarfi na dama na jihadi ne ko bayar da ƙarfinsa wurin ayyukan alheri sai kasance ya ci rashin sa'a riya ta shige shi to wannan haka za a tara su guda uku nan lokacin da wuta take fada tana kuka ta cikanta ma har ta gaji na cewa Allah a bata nata mana a bata nata a bata nata sai a bata wannan asnaf kalolin nan guda uku nan na waɗannan mutalikai Allah kiyaye mu a ceto ta je ta yi karin kumallo da wannan mutum uku kala uku mutanen nan kame a ƙare hisabi a kawo mata sauran jama'an ta tunda dai ta matsu ba bata ba to tunda dai mun ji yanda lamarin yake abin da yake wajibin kowannen mu to mu yi kokari kar mu zamo cikin kala uku din nan Allah ta'ala ya kiyaye mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama'a sama Allahu bihi duk wanda ya ririta magana wanda ba na alheri ba to shi kuma Allah zai ririta shi din nan wato mutum ya ji magana kawai sai ya ɗauka ya watsa ya watsa kullun sauraron sai ji me ake ciki da an waye gari me ake ciki me ake ciki ji labari kawai sai ya ɗauka ya ta watsa ya ta watsawa can wani hadisi ma yakan ce kafa bil mar'i isman an yi haddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zama mai tarin zunubi ya ce duk abin da ya ji a sai ya karas duk abin da ya ji a sai ya faɗa to wannan kanan makarici ne daga nan zai zama makarici mutumin da ya zama makarici kuma sai ya zama dan wuta in ba samu gafara ubangiji tabaraka wa ta'ala ba mutum wanda zai zo ya samu jama'a da zuwa kai ko ba gudu labari ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da gaskiya da ƙarya duk sai ya gaggabe ya faɗa to wannan yana cikin haɗari ba ɗan ƙarami ba balle fa wanda yake sauraron zancen jama'ar da ba sa so a ji zancen suna sirrinsu yana nan ya sa kunne yana saurara abin da za a faɗa idan an faɗa nan da nan sai zabura sai je ya karas wannan takan iya bayarwa yanzu irin zamanin waya din nan kamar mun taɓa bayani a baya lokacin da wani ya kira ka kila za ku yi magana ka ne tsakaninka da shi to akwai wato yakan iya zama man sama a sama Allahu bihi irin waya din nan mutum ya kira ka sai ka sa hansfiri da gangan a cikin jama'a don a ji maganar da yake faɗa wannan akwai yaudara ciki akwai zaluntar hulɗar zamantakewa ko kuma ya kira ka kuna magana da shi sai kai maza maza kai rikodin din abin da yake faɗa ka san a waya din akwai inda mutum zai taɓa lokacin da wani ya kira ka kuke magana da shi to sai hi rikodin din dukkanin zancen da kuke yi ba tare da ko mutumin ya sani ba to in ya sani kamar kace masa to wane zai rikodin din maganganun fa to kaga dole ya shirya san abin da zai faɗa ko kuma wane eh maganar da muke zan sa hansfiri fa ina cikin jama'a dan su ji yace ba komai bismillah sa hansfiri mana mutane su ji to wannan mutum bai shiga a ciki ba amma kawai ka sa hansfiri ko kuma kai rikodin don ɗaya ka je ka yaɗa mutane to wannan ya zama illa biyu ma ga yaudara a ciki sannan kuma ga yada maganar da wanda ya faɗi ta nan ba sa yada ta wa man yura'i yura'a bihi duk wanda yayi riya to shi ma za a yi riyan da shi Allah tabaraka wata'ala shi ba ya riya amma wai abin da ake nufi anan wanda yayi aiki da mutane su gani to shi ma yanda yayin nan to za a yi masa haka ya za a yi masa haka shi ya yi aiki wanda ake don Allah amma ya nunar wa mutane alhali bai bai wa Allah ba to haka shi ko Allah zai masa ranar kiyama sai an ɗauko shi kamar jama'a kowa gani kamar za a sa shi aljanna sai a ce ai wuta da shi duk wanda ya gani ya ga an sa shi cikin tsarin yan aljanna kamar yanda a duniya duk wanda ya ga yana sallah yana ibadan nan shi abin da yake gani ya dan Allah amma karshen ta a zuciyarsa shi ba dan Allah ya ba to haka za a yi a hirgita shi ranar kiyama a nuna shi gaban jama'a an ɗauko shi yana murna shi ma mutane sun gani kamar za a sa shi aljanna shi ma yana tunanin aljannar za a sa shi shi kenan sai Allah ce a yi wuta da shi to wannan kaɗan kenan daga cikin sharrin riya kamar da za a yi zo nan gaba za mu ji yadda za a yi al'amari قال الخطابي معناه من عمل عملا على غير إخلاص إنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأنه يشهره ويفضحه Malam Haddabi ya ce ma'anar man samma a samma Allahu bihi, ma'ana ya ce man amila amalan ala gairi ikhlasin, duk wanda ya aiki ba tare da kyakkyawan niyya ba ta dan Allah, inna ma iyaka kawai yuridu shi abin da yake nufi kawai an yarahun nas mutane su gan shi wai su ma'uhu su ji sunansa ah aiwa ne kai bayan Allah kai wa ne akwai kyauta shi fa yi kaza fa shi yi kaza fa bayan Allah kai wa ne ya iya wa'azi kaji masu imani kaji bayan Allah ka san haka wasu musike ma suna waji suna kuka wai su nuna suna Allah ne wasu na waji suna wani bata fuska hakan nan yau suna yi dai yaudara haka Allah kiyaye wanda ya yaudaran dai ya sani kam shi ya sani shi yasa shi Usman dan Hodiyo radiyallahu anhu yakan ce kowanne mutum shi yafi kowa sanin kansa innama yuridu an yarahu an-nasu wa yasma'uhu juzi ala dhalik sai a saka masa akan wannan bi annahu yashharuhu Allah zai bayyana shi gaban jama'a ranar kiyama gashi an ɗauko kamar za a sa shi aljanna lokacin da wasu ke murna an ɗauko za a sa aljanna suna kiran Allah an ba mu littafin a hannun dama ha umu kurabu kitabiya ni zanen to anni mulaqin hisabi ko fi shi ce radiya lokacin da wasu ke wannan murna shi ma sai a ɗauko shi shina wannan murna kamar za a sa shi aljanna wa yaftihu sai a kunyata shi ka gani eh wanda me aljanna ce aljanna ce to da inda ka yi kan nan danni zan baka ita amma yanzu duk ba da kai ba danni kai ba saboda haka iuta yanda kai na rama ata ulqiya fin nar man amila yashaba yabduhu wa yabdu bihi alayhi ma kana yabdinuhu wa yasurruhu wa yasurruhu an dalika fa yabdu alayhi sai bayyana masa ma kana yabdinuhu abin da ya zama can a duniya na boyarwa mai sirruhu yana asirta shi min zalika na na muguwar niyya da ba ya yi don Allah nan wanda ya boye shi ko Allah tabaraka wa ta'ala zuciya ke kallo inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah baya kula da ibadanka da abubuwan da kake yi dai a zuciyar ke kalla miye manufarka ita yake kalla shi kuma duk mai kallon aiki shi ko ba a ba shi damar ya gabin da ke zuciya ba saboda haka annabi ya ce mu dai an hore mu mu aiki da abin da ya bayyana abin da ya buya mu bar wa Allah kaga mutum ya yi ibada ce ba wa Allah na Allah ne shi Allah ya san nasa tabaraka wa ta'ala wallahu alam Allah shi adda sani dai wato kamar shi da yake da ma'anar sanin wa man yura'i yura'a bihi wani ruwaya kuma wa man yura'i yura'i Allah bi wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al yasiru min ar riya'i shirkun al yasiru yakkadan min ar riya'i nariya ma shirkun shirka ne wato shirka anan ba wai ta fudda kai a musulunci ba musulmin ne kai kana sallah yasa za a yi maka hisabi a wanda ka yi hisabi ma duka musulmi ne wanda yake kafiri shi ba ya masa hisabi wato shirka shine can nasin qur'ani wa abdullah wala tushriku bi shay'an sannan wala taduma allah ahadan wancan abin da ya shafi shirka kenan khafi da kuma akhfa da kuma wancan wala taj'alullahi andadan wanda yake mudabaka da islam wato na shirka kenan na kafirci to wannan ba shi bane wannan nariya ne wala tushriku bihi shay'an wancan abin da ya shafi akhfa kenan wannan kuma la tad'u ma Allahi ahadan wanda yake shirkul asgar kenan to irin wannan ma al-yasiru min riya'i shi ma shirka ne domin dan kadannin riya ita ma shirka ce ko kana yi ne wani ibada sai ka ɗan yi don wani ya ɗan ga girmanka ko ya ɗan ga ƙoƙarinka ko ya ga himmarka zuciyarka ɗan kaɗa maka wannan to ka yi shirka ka haɗa wani da Allah shi yasa shi Allah yake faɗa a wani hadisul kursi wanda yake daurantar wannan magana ya ce ana agana shuraka ibn shirk man amala amalan ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirkatahu a wani riwaya ni ni ne mawadaci ni ne mafi wadatar dukkanin wani wanda za a haɗa ni da shi a wurin ibada Allah ya kaɗai ya tambata ko ya waje ba aiwa ibada na bauta to sai kai amma don wani kuma aikin nan don Allah ake yin sa kai amma don wani ya gani ko ya girmama ka ko ya baka ko dai abin da ya kama da haka kuma don Allah ake kuma don Allah kai amma ka ɗan sa wani abu to kamar wato abu ne ka bayar ka ce wani ku raba da kai da wani ga babba ga karami to da Allah sai ku raba da kai da wani to shi babban nan idan yana da wadata yanzu na baka naira dubu nace gashi nan ku raba da kai da wancan yaron can to kai ko kana da wadata kai ma mai iya kyauta da naira dubbai ma ba dubu ba sai gajiya malam ga naira dubu nan da aka ba mu fa ji a dauki na baka dauki na baka kaga an haɗa shi da wani ne su raba naira dubu ɗin to haka ibada kaɗai Allah ake wa to sai kai ka haɗa Allah da wani a cikin ibadar to shi ko Allah agana shirka ne duk wanda za ka haɗa shi da shi ya fi shi wadata saboda haka mi zai yi da cewa agunta a bashi a raba saboda haka sai ce a na bar masa kai kuma manufarka abin da ka fi so shi wancan ya bar wa Allah to ai shi ba mawadaci bane matsayaci ne shi ko Allah shine mawadaci don duk wanda yi riya ya fi so duk da haka Allah ya karba saboda ya je lahira ya kwashi banza don shine banza domin yayi nan dan wani kuma lahira a bashi lada ta Allah ba zai yi hakan ba idan an je shina yin hakan nan sai Allah ya ce mala'iku za su rubuta Allah ce a kar ku rubuta kar ku rubuta cikin ibadun da na karba nasa ai da ni da wani yayi ya baiwa to shikenan na barwa wancan masu yi min ibada ni suna da yawa ko ma kowa bai wa Allah ibada ba Allah ya wadatu ce Allah ce na bar wancan to in haka sun ka taru aka je lahira Allah kiyaye mutum bai tuba ba amma duk da haka in ka tuba ka ce oh Allah na yi laifi ka sani Allah ta abin nan nan tuntunin da aka fito wallahi na yi dariya da kai da wani don Allah Allah ka yabe mini da Allah Allah na tuba astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba maka sai Allah ce to shikenan na yafe maka sai Allah ce mala'iku su rubuta masa ladan ibadansa wanda ya can wanda ya barwa wani to Allah ya karba sannan kuma sai ce a baka ladan istighfarin kuma da kai Allah sarkin rahama ne tabaraka ta'ala Allah ya mana gafara wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam akhafu ma akhafu alaikum ash-shirka al-asghara wallahi mafi abinda nafi tsoro muku shine karaman shirkan nan yi babban shirka kama ai da wahala ma mutum ya yi ta wanda ya babban shirka ya wala ta jibla an da wa antum talamun dinna a suratul baqara wannan kam ya san shi ya mutu ko sallah ba a yi masa wannan mai shirkul asgar dole a yi masa sallah wancan shi da kayi shi shirkul akbar dinnan da ka mutu tun nan ma kai ka san kafiri ne kai ta ce kai sallah suka ce ah ba zai ba azumi ya kama kai oh ba zai azumi azumi wannan musulmai ne shi ba musulmi ne kaga shi kansa ya ba kansa hujja a kansa wannan ba a zancen sa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi abin da fi muku tsoro shine karaman shirkan nan saboda za ta kai ku wuta ne ta inda ba kwa tunani faqila wa ma huwa ya rasulullah sai sabu iska ce ya rasulullah me shirkul shirkal asgar din nan wanda kake mana tsoro يقول الله تعالى يوم يجاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون إنهم جزاء يقول الله تعالى الله yana faɗa yau ranar da wijazal ibadu yake saka wa bayu bi amalihim da ayyukansu idhabu sai Allah ce musu ku tafi ila alladhina wurin mutanen da kuntum kuka zamo tura'unahum bi amalikum kuna yi riya musu ga ayyukanku fanzuru ku je ku duba ku gani hal tajiduna indam jaza'an ko kuna da sakamakon da za ku samu a gunsu haka Allah zai yi musu masu riya wanda ba su tuba ba idan an je ranar kiyama mutane sun haɗu ba Allah ya riga ya wannan sanarwar farkon da zai yi muna gaba ɗaya mu ba an tara mu ce ai wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun kai mutanen banza ku fita daga cikin mutanen kirki to ai wannan magana mutane yau mai izin ya sadda'un dinnan kenan mutane za su tarwatse ranar to su wanda suka yi ayyukan kwarai an kira kowa an bashi an danka masa littafinsa ta hannun dama wanda ake danka wanda kuma kawai baiwar Allah da fadalar Allah da ce kawai su shi shiga aljanna babu gairi hisabi wala iqabi Allah ya samu a cikin sunna to sai amar waɗansu tsatsai kafiran kuma an ce su yi wuta Allah ya kiyaye mu an ce su yi wuta sannan musulmai wanda khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim su ma wanda za a ce ba su yi wuta din sun tafi wuta kan da a wanke su da adab su aljanna sai wannan mutane tsiraru tsaye a tsaye jim jim suna sauraron me za a yi me za a an kyale cewa Allah ka ce masu zuwa wuta su yi wuta Allah ka kiyaye ka sa ba ma cikin su dai ya Allah ka ce masu zuwa aljanna su yi aljanna to ka ce mu tafi ba ka bar mu anan tsaye Allah ko da ke ba a tambayar ka Allah to ka san lahira kowa takan sai kifa in ma dai nan baka tsoron Allah lahira ko kafuri wallahi dole ji tsoron Allah wa yahdzirukum Allahu nafsa Allah yana ba da tsoron kansa a nan duniya lahira ba sai ya ba da tsoron kansa ba wallahi kai dole ka ji tsoron Allah in ka je ka ga wannan kuma za mu tafi ne ai za mu tafi ne kowa zai je ya gani sai su ce to Allah baka ce mana komai ba Allah ce ah me kuke nema Allah biyan ibadar da muka yi a kun yi don ni ne ai ba ku yi don ni ba idza bu ku tafi ilal ladina wurin waɗanda kuntu muka zamo tura'unahum kuna nunar musu bi amalikum ayyukanku ku je ku gani fanzuru hal tajiduna indam jaza'an ku je ku gani ko za ku samu sakamako a gunsu in sun je ko ba samun komi za ku je ne kawai a lalace su tambade su lalace kai ku biya mu mana ku biya mu amma ba sa maganin su ai masu zuwa wuta sun yi wuta domin masu aljanna masu tafi a cikinsu don wani kayi dansa shi bai ko sani ba ba ruwansa mutumin kirki ne salihin kirki ne ya yi aljanna ganinsa ma ba za ka yi ba ko ka nema ba ba kama zuwa ne ba kawai dai za a yi ne saboda a kunyata su Allah ta barko ta Allah kiyaye mu sai a gargada su a ce su yi wuta wakila fi qaulillahi ta'ala an faɗa a cikin fassarar faɗar Allah ta'ala da yake wa badala min Allah ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana musu wa badalahum ya bayyana musu min Allah daga Allah malam ya kunu abinda ba zamo ya ta sibuna sun tunani ba kila aka ce fassara wannan aya kanu sun zamo amilu sun aikata amala ayyuka kanu sun zamo ya rauna ha suna ganin wannan ayyukan fi duniya a duniya hasanatin kyakkyawa badallahum amma sai ta bayyana musu yawmal qiyamati ranar qiyama ta koma sayyi'atin mummuna da sun aikata aiki na kirki wanda ake samun lada to amma kaga ba za su samu lada ba saboda shirkan da suka yi saboda haka jama'ar musulmi gaba ɗayan mu mu dawo da hankulan mu duk abin da za mu yi mu tsarkake niyya mushi saboda Allah tabaraka wa ta'ala in kyautawa ne kyauta ne za ka kyautar to ka san kai saboda Allah ko dan siyasa ne kai kai kokari kai musulmi ne ka kwatanta abin da za ka yi nan ko she ɗaya na iza ka ka bayar mana bayar yayin da haka ake suna in baka bayar ba a ji sunanka a ji sunanka to kai kokari kai faɗa da shedanin nan ka bayar saboda Allah domin ko dan siyasa in ya bayar saboda Allah ba zai samu lada ko da ki yayi dan kamfensa amma ya yi ƙoƙari ya yi ta jihadi a cikin rayuwarsa ya kore shaidan ya tabbatar wa zuciyarsa ya yi dan Allah sai Allah biya shi kuma wani mutum bai sai ce ai bai da lada dan siyasa sai yi a ka san don siyasa sai yi a zahiri dai kan ma'ana dan siyasa sai yi amma shi ko yi ƙoƙari saboda ya loda lada wanda zai amfani da su a lahira musamman idan dukiyar ta ta zama ta halal domin ba ta halal bane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ko ya yi ya bayar saboda Allah to Allah ba zai karba ba duk abin da ka bayar kyauta ko sadaka in dai ba haƙƙin ka bane ka ce ka yi dan Allah to Allah ba zai baka lada ba ka gina masallatai ka gina makarantai ka gyara hanyoyi ka yi mutane ne kawawara kai wannan gini ba za a baka lada ba amma su daga ɗibi dukiyansu nan za a ba su lada tun da dukiyansu kai sannan in ka je lahira kuma ka biya su dukiyansu nan sannan kuma a loda musu lada tun da dukiyarsu kai dan in dai aka yake alheri a bayan da lada to an yi aiki wannan alheri ba kai dan Allah ba ko kuwa ka yi dan Allah amma ba dukiyanka ba ne wannan da kawa wa dukiyan nan ka kwace musu dukiya to sai a ba su lada sannan lahira kuma ka biya su kayan su kada ka je lahira ka biya su kayan su nan in ka samu dama ka biya su a duniya kada je a lalace Allah ta'ala ya kiyaye mu alhamdulillah ina ga nan za mu tsaya kuma har sati na gaba idan mai kowa mai komai ya ba mu aran rayuwa da numfashi mun kai sai mu dora inda muka aje insha Allah subhanakallahumma bihamdika astaghfirukallah wa atubu ilaika Allah muna tuwo maka kai mana gafara ka yafe mana wannan damina da take kusato mu take don faro mu Allah ka sa mana albarka a cikinta masibobi da ambaliyar ruwa Allah kiyaye mu da masiban iska duka Allah kiyaye mu ka tausaya mana Allah kar ka saka mana da miyagun ayyukan mu Allah ka tausaya mana da fadalanka da rahama kai mana rahama ka ba mu alheri na duniya da lahira kiyaye mu sharri na duniya lahira ka zama da kasan mu nan Najeriya lafiya musamman wannan tashin hankali ke damu mu arewa Allah ka yaye mana shi Allah ka yayi mana albarkar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu kiyaye mu kiyaye mana imani mu mutuncin mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji gan ka ji gan iyayen mu da malaman mu duka Allah ka ji kan su ka saka musu da alkhairi shanan mu Allah ya kara musu karama Allah ya sa mu karshen ƙurai bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم